الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa mun gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya hada mu da ku ya hada fitaken mu a yau a Laraba 28 ga watan Ramadan ranan da muka ayyana shi ranan da zamu rufe karatu na wannan shekara wadda muka yi wato muka fara shi farkon watan Ramadan wanda yan uwa babu laifi mu yi godiya ma Allah da yi masa zikiri sabila da rabon da Allah yake bance mu da shi ta kaunar manzon Allah rabon da Allah yake bance mu da shi ta kaunar gaskiya rabon da Allah yake bance mu da shi ta dariƙar shehu tijani da shehu ibrahim niyas daɗin ƙari kuma Allah ya ba mu maulana shehu tahiru da shi don haka ce min zikiri huwa la ilaha illallah huwa la ilaha illallah huwa la ilaha illallah huwa la ilaha illallah ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا يا إسا الحمد لله alhamdulillah alhamdulillah yan uwa mun gode ma Allah subhanahu ta'ala. da Allah ya ba mu dama muka hadu a yau laraba domin rufe wannan karatu na wannan shekara wanda hakika wannan karatu ta samu wasu nata'izu masu muhimmanci masu girma wadda wannan karatu hatta masu adawa da janibin sufaye masu adawa da tarikan tijaniya wallahi sun yaba sun yi murna sun ce an cece su sabila da gaskiya kwaya ɗaya shi kuma wannan shine faidan shehu tijani wa za ka kullum faidatu tijani madadi Mustafa Waral Adnani duk wannan abun fa da Shehu Ibrahim ne takan mamaye kowa da kowa waɗanda suke zakin baki suke ce sun iya to da hujja aka yi magana ba da zagi ba waɗanda suka je jami'a suka yi daktora da hujja ake magana ba da kwali ba da suka ji shakuri suka ji makuri suka ji suka ji azaba suka ji azaba suka ga babu mafita shine suka taro kwansu da kwarkwatan su da su yi taron dangi sun ga za a fitar da gaskiya gaskiya kuma ta riga ta fita duk wani kamakaman da za a yi domin wai a su barrantar da kansu daga aƙida na tabisini kun ji yadda suka yi ta kamakani daga ƙarshe aka koma ƙaƙaba da sharri ana maka wa mutum abin da bai san da shi ba wannan kuma mun gode gadan mu ne a gurin iyayen mu muka gata Shehu Ibrahim yake cewa ala inna ni radin bi an kila jahilun katihun wa in qalu fatabban lahu tabba Shehu Ibrahim yace na yadda a ce da ni jahili yace na yadda a ce da ni wawa kai na yarda a ce tur da ni Allah wadai da ni inda akan manzon Allah ne da haka mun gode ma Allah Allah ya bar mu da manzon Allah yau ba karatu ne za mu tsawaita ba ko wani abu sabila da muna da baki sannan kuma akwai tambayoyi muhimmai wadda za mu amsa su ga wadda suka rubuto daga nesa amma kafin ya nan akwai bakin mu da suka zo daga dat akwai bakin da suka zo daga katagon azare akwai bakin da suka zo daga jigawa akwai bakin da suka zo daga gwaram har daga kano akwai bakin da suka zo waye ya isa ya rufe manzan Allah ba wanda ya isa ya rufe manzan Allah gaskiya kwaya ɗaya ce gaskiya kwaya ɗaya ce kuma da ita muka yi sama muka yi sama da su da ita muka yi sama da su idan da tashanci ake yi da zagi da raina manya to da ba za mu yi sama da su ba tun sun kai shekara goma suna yi amma hujja aka fito da ita a wannan shekaran alhujjatu damiga ta zamo musu waba'u da bala'u kuma babu yadda suka iya kuma wannan so mun tabu suka gani da farko za mu amsa tambaya na wani wanda ya turo tambaya daga nan garin da ya ce malam ina tambaya menene bambancin istigasa da tawassuli akwai abin da ake ce masa istigasa wanda a larabci suna ce masa talabul ghaus neman taimako kaman ka nemi taimako da manzon Allah ko ka nemi taimako da wani wali wanda ke kusaci yake da kusaci da Allah ko ka nemi taimako da annabawan Allah wannan shine ake nufi da istighatha ko kuma wani abu ya same ka kace ya rasulullah to wannan shine istighatha wanda kuma istighatha akwai dalilai daban-daban wanda suka tabbatar da istighatha da manzon Allah istighatha din nan shine a rafu manzon Allah a ambace shi domin Allah ya biya bukata shi kuma tawassuli shine kai riko da manzon Allah kai roki Allah ya baka wani abu don manzon Allah Imam al-Busairi yana cewa wa ajisna ya man huwa al-gaus wal gais idza ajhada al-wara al-awau ka taimake mu ya annabi wanda kai ne al-gaus mai taimako al-gais kai ne mai shayarwa da ga masu jin kishi idza ajhada alwara la'awa idan kaunu ta shiga cikin damuwa kai kake kawo dauki to abinda ake nufi da da da da da al-istighatha shine ka kira sunan manzon Allah lokacin da wani abu ya faru kamar yanda wannan kuma tabbataccen abu ne a sunnan manzon Allah da akwai sahabban manzon Allah sun yi haka daban-daban kamar a ma'araka na Yamama taken wannan ma'arakan kawai abinda musulmai suke ruguza kafirai da shi ba da Allahu akbar bane ba da kabbara bane kawai idan musulmai suka hada murya suka ce ya Muhammada ya Muhammada shine taken yakin yamama wannan ya Muhammada din shine ana kiran annabi ka kawo dauki annabi ka kawo dauki to tabbataccen abu ne kuma sahabbai sun zo sun nemi istigata da manzon Allah hadisai daban-daban babu lokacin da zamu kawo su ga hadisin Anas ibn Malik manzo Allah yana cikin kuduba ranar juma'a wani balarabe ya shigo ta kofa yace ya rasulullahi fari ya tsananta dabbobi na ta mutuwa yunwa yayi tsanani ka roka mana Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga hannunsa sama yana ɗaga hannunsa sama sai kama jijjigawa sahabbai suka ce ba mu ga wani alama na tsukan girgije a sama ba amma annabi na ɗaga hannunsa sama sai dina ana ce sai yanzu da nake ɗaga hannun nan ina tunawa da lokacin da annabi ya ɗaga hannunsa sama mayafinsa ya sauka har na ga farin hamatansa ya bayyana annabi yana girgiza hannu yana ce Allahumma ajisna Allah ka taimake mu to kaga wannan istighatha ne sabila da su sahabban ba su suka ce Allahumma ajitna ba an zo ga manzon Allah ne sai kuma aka ba su ruwa annabi na sauke hannu sai kuwa girgizo ya biyo hannun manzon Allah shau Ibrahim ya ce ashara ila muzinin fasala musarmada wa izrama maskal ma'i amsaka mulhama wa ruddat lahu shamsun bu'aida gurubiha wa izkazzabu qad anzala al-haqqu muhkama to amma akwai abin da ke cikin istigasan na ka ambaci sunan wani wanda ba annabi ba kaman ka ambaci sunan wali kaman wani abu ya faru da kai ka ce ya shekha tijani ko wani abu bai faru da kai ka ce ya shekha abdul qadir ko kuma wani abu makamancin haka a dai gurin tsufaye sun ce idan dai mutum ya ambaci wani mutum wadda ke da kusanci da Allah yana nufin Allah ya yi masa don girman wannan mutumin ne to wannan abun halal ne kuma ya tabbata amma idan ka kira shi kana itikadin shi dai taimake ka ya cire ka cikin damuwa to wannan abun kuma haramun ne Allah shi kadai za a kira lokacin da wata musiba ta faru amma idan ka kira waliyin ne da niyyar Allah ya maka dan wannan waliyin kamar yadda ya faru da Sayyidina Abdullahi ibn Umar kafansa ta makali ciwo wato kafansa na ciwo ya kage yana koka gurin sai aka ce to ka ambaci sunan wanda ka fi so mana sai ya ce ya Muhammadar Rasulullah sai kafansa ta miƙe sai aka ce to wannan ya halatta idan wani abu ya faru da kai ka kira wani wanda ke kusa da Allah wannan ma Maulana Shehu Dayuri ya bamu wannan fatawa kuma mun yadda da ita muna kanta amma kuma ba abin da ƴan hakika suke yi ba domin ƴan hakika ba ƴan uwanmu bane yan hakika babu su babu tijjaniya babu su babu shehu ibrahim shehu ibrahim duk tafiyansa yana tafiya ne akan sunnan annabi muhammadu da alkur'ani shi yasa ya kyankyashe ƴaƴan da babu kaman su a najeriya idan ka je kana neman qur'ani wani gari zaka je yanzu sai ka zo bauchi ga shehu dahiru nan almakanitiyul qur'an idan kana neman hadisi ina zaka tafi Maiduguri hadisi yana can idan kana neman ashafiyatun nadira ashafiyatul fadda a cikin profesosin Najeriya ina zaka je ka tafi Abuja makarina nan almajiran waye almajiran Shehu Ibrahim ne da Shehu Ibrahim yan hakika ya gina to da ba waɗannan za a gani ba shi yasa da suka raraki sharrin su suka kakabi sharrin su muka muka fudu muka fidi yadda suke bautan ibnu taymiya suke bautan kabarin ibnu taymiya suke abubuwa sai kaga hankalin su ya tashi iraqizan su sun mimmike an fallashe su an tona musu asiri to ba mi komai ba ba mi komai ba yawwa sabila da haka babu laifi idan mutum ya ambaci sunan wani wanda ke kusa da Allah domin istigasa ita kuma tawassuli abinda ake nufi da tawassuli shine ka ambaci manzon Allah a gurin Allah kaman da mu san wannan duka duka a cikin akidan wahabiyawa babu wannan cikin akidan wahabiyawa gaba daya su ba a kira sunan manzon Allah dalilin da yasa ma suka karkasa tauhidi kenan kashi kashi sai su fake da wannan karkasa tauhidin idan aka ce wato mutum yana sallah yana komai yana azumi amma in yana tawassuli sai su fake ta wani tauhidin su ce to ai idan dai kai imani da tauhidin rububiyya ba za ka ce wani ya taimake ka ba don haka duk wanda yace yace yake tawassuli ko yake tabarruki ko da yana sallah kafiri ne sabila da yana tawassuli yana tabarruki sai za ka kasa wannan tauhidin gayan su cikin kasa wannan tauhidin shine mene su raba mu da manzon Allah gayan su cikin kasa wannan tauhidin shine su kafirta musulmi mu duba al-aqidatul munjiya na Karim Ibrahim Sali zamu ga yadda ya wasa bayani akan munin wannan aqida yawwa to tawassuli da annabi tabbataccen abu ne yana raye bayan baya raye ma ana yi ya tabbata akwai hadisin da ya tabbata wanda Imam Muslim ya rawaita wani balarabe ya zo gurin manzon Allah ya koka wa manzon Allah lalurin idonsa na rashin gani yana wato idonsa ya tafi gaba daya da ya koka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ba za ka hakura a maka lamunin aljanna ba yace ya rasulullahi ina son amin duka kana da ikon da za a min lamanin aljanna kuma a mayar min da ido na ba shi ya mayar da makatada da idonsa ba shi ya mayar makatada da idonsa yace dan haka ya rasulullahi ni ma ka dawo min da nawa annabi yace ya alula ya ya alula bayan ya ya alula fa allamahu rasulullahi kayfiyata tawassul bihi annabi sai ya sanar da shi yadda ake tawassuli yace bayan ka ya alula ka fiskanci alkibla ka ce اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي wannan shine abin da annabi ya koyar da wannan balarabi sidina ali yace ba mu kai wasu lokaci wanda yayi tsawo ba sai ga wannan balaraban ya fito kaman bai taba makanta ba sabila da yayi tawassuli da manzon Allah haka sahabin annabi Usman ibn Hunayfi ya tabbatar da wannan maganan kuma duk wanda ya zo masa yana neman addu'a na biyan bukata sai ya ce ka je kai tawassuli da annabi bukatan ka zai biya to annabi na raye da baya raye duk ana tawassuli da shi mu min yadda imamu tabari ma ya fitar cikin aljami karkashin ayar a karkashin ayar da ke cewa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqu lima ma'ahum ya fitar yace yahudawa tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a matsayin annabi a wannan duniya suke tawassuli da manzon Allah shi yasa Allah ya tunatar da su tawassulin da suke da manzon Allah Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da abinda suka sani karare yazo sai suka kafirce da shi Imam Tabari yace wannan yana nuni ne zuwa ga tawassuli da manzon Allah Imam Suyudi yace wannan aya na fatalaka Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi a karkashin sai kawo hadisin tawassulin Annabi Adamu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Annabi Adamu yace Allah ina roƙonka don Annabi Muhammadu kaga wannan ne wannan tawassuli ne Imam Hakim ya rawaita Imam Al-Bahaqi ya rawaita Imam Ahmad ya rawaita rijalu na hadisi sun tabbatar da wannan hadisin karshe dai Imam Suyudi yana daga cikin al-huffaz matana domin wannan a ce ma mutum alhafizu cikin ilimin hadisi to kaman wani babban tambari ne ya haddace hadisai masu yawa shine ake kiransa alhafizu to manya manyan hafizai irin su ibnu hajar duk sun tabbatar da waɗannan hadisai kuma sun kawo ingancin hadisin hadisi ne makufi da aka karba daga sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu shi ko abdullahi ibn umar yace daga sayyidina umar dan kadab radiyallahu anhu hadisin yake da aka tausiri da annabi tabbataccen abu ne sai dai sukan fake su ce bayan annabi ya yi Fati ba a tawassuli da shi sun ce dalilin haka shine lokacin da wato zamanin sidina Umar fari ya tsananta annabi sidina Umar da za a yi nemi shayar shayarwa daga gurin Allah a yi addu'a sai sidina Umar ya kira Abbas babban manzon Allah sai yayi tawassuli da shi yace inna kunna idza ajdabna natawassalu ila Allah bi nabiyyina fa yaskina wal ana natawassalu ila Allah bi anni nabiyyina suka ce da mun zamanto idan muna cikin fari da mu roki Allah mu ce ya bamu dan annabi in ji sayyidina Umar yace amma yanzu muna tawassuli da babban manzon Allah sai suka ce to wannan tawassuli da aka yi da babban manzon Allah yana nuna tunda annabi yayi wafati ba da ai tawassuli da shi ba kenan wani daga cikin manya-manyan malaman hadisi a cikinsu akwai Dr. Muhammad Al-Alawi a cikinsu akwai Imam Sha'arawi Imam Sha'arawi yake al-hadisi duddukum wa laysa lakum wannan hadisin kishiyar ku ce ba kuma san me ma'anar hadisin ba hadisin yana nuna cewa ne idan dai har Allah bai saukar da ruwa domin akwai wani mutum mai kima a cikin waɗannan sahabban ba sai aka ce to ga baffan manzon Allah Allah ka bamu dan baffan manzon Allah sabila da annabi ya yi wafati baya shan ruwa baya amfana da ruwa amma baffan manzon Allah Abbasu yana jin kishi dan haka Allah ga Abbasu ma na jin kishi kamar na dan shi ba wai ana nufin ba a yi dan manzon Allah bane duk magabata dukka su ibnu kathir ibnu kathir ka duba ya fitar da babi guda na manya manyan malaman da suke riko da manzon Allah wajen tawassuli nan Usman ibn Fodiyo da wannan yake neman ya raba kansa da Usman wai yana cewa wai ai Usman ibn Fodiyo ya faɗa yace duk wanda zai yi irin wannan da'awa sai ya yi fama da makiya ya yi fama da kaza babu kai babu usmanu dan fodiyo babu kai babu usmanu dan fodiyo ko kama ba ku yi ba usmanu dan fodiyo daban kai daban eh daban kai daban to usmanu bin fodiyo duk cikin ihya usunna idan ka duba duk karshen babi idan dai fita sai ya roki Allah ya ce muna roƙan ka ka mana muwafaqa bijahin nabiyyi saboda albarkan manzon Allah saboda alfarman manzon Allah wannan a takaice shine tawassuli da manzon Allah kuma tabbataccen abu ne istigasa din ma da manzon Allah tabbatacce ne istigasa da waliyai ma duka daidai ne na biyu ki tambaya na biyu yace malam shin akan iya karban abu daga annabi bayan yayi wafati wato shin za a iya haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karbi wani abu a gurinsa bayan ya koma ga Allah eh ya tabbata akan iya haduwa da manzon Allah bayan ya koma ga Allah wannan yakan faru a martaba ta biyu cikin hakika sabila da hakika kashi uku ne akwai at-takhalli min akhlaqi zanima na biyu kuma akwai rifqatul hijabi bainal abdi wa rabbih na uku kuma akwai al-fana'u shine na uku to wannan rifqatul hijabi hijabi ya zamanto yayi rifqa yana da laushi yana da sako-sako tsakanin bawa da ubangiji zai sa bawa yana ganin malakutu zai sa bawa yana iya ganin manzon Allah ido da ido har ya iya karban abu daga gurin manzon Allah kamar yadda ya tabbata cikin wato maganganu na magabata ga hadisi kwaya ɗaya amma zan kawo mana wanda ya tabbata an karɓi abu daga gurin manzon Allah bayan yayi wafati akwai wani mutum da ya musulunta wanda dalilin musuluntar sama ya haɗu da manzon Allah ne a mafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa wani ishara daga nan washe gari ya zo gurin sayyidina Umar yayi imani ga hadisin nan tabbataccen hadisi ne an fitar da shi a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba wanda ibnu hajar al-asqalani ya rubuta shafi na 406 cif cif yace an rawaita cewa daga sa'idu dan asi shi yana daga cikin wato waɗanda suka rigaya zuwa ga musulunci anna sababa islamihi dalilin musuluncinsa kana ru'yar ra'aha annahu ala sha'bi nari wani mafarki ne da ya mafarkin yana gefen wuta fa arada an yarmihi fiha sai baban sai kamo shi yana fa arada abuhu an yarmihi fiha baban sai kama shi yana kokarin ya jefa shi a wutan fa idan nabi sai ga manzon Allah ya bayyana masa a mafarkin kada aka za bi hadithatihi ya riki wato ya riki ya riki kafadunsa fa asbaha washi gari da yawayi gari sai yazo gurin sidina Abubakar fa ata Abubakar sai zo da sidina Abubakar fa kala sai yace menene ma'anan wannan mafarkin yace ma'anan wannan mafarkin shine ittabi Muhammadan fa innahu rasulullah kai biyayya ma annabi Muhammad sai da annabi Muhammad manzon Allah ne to ya tabbata an karbi abu da dama a gurin annabi Muhammad musamman akwai kwanakin baya akwai wani karatun da naji wani daga cikin salafawa yayi shi ma dakto ne daga cikin su amma shi yana da dan miza kadan yana da dan miza kadan amma ba a gurin mu ba a gurin su domin mu a gurin su dakto daktocin su wallahi gaba ɗaya mata ne daktocin su mata ne na yarda idan an shigo cikin ɗarika ni ba malami bane amma idan an shiga cikin wahabiya ni cintune man malami ne wallahi dai a cikin ne wallahi ni malami ne ba wani kullun da duk maganan da nayi da hujja ne kuma duk maganar da ne reference nake faɗa da muka yi maganar sallan juma'a sun kawo hujjan da ya fi namu ba su kawo ba da muka yi maganar salatul fatihi sai muka kamo su muka saka igiya a wuyansu sai da suka zo suka yi aman salatul fatihin da suke koyewa littafin suka ɗauko suka karanta suka zo da kansu suka karanta alfatihi lima ugulika a littafin wa suka karanta ba a tafsirin ibnu kasir ba shi ma da fara cewa albani ya tabbatar ba dama duk maganar da muke muna yi ne akan alfatihi lima ukulika wannan kalmar manzon Allah ya faɗe ta sayyidina ali kuma ya karba daga gun manzon Allah domin annabi ya ce ana madinatul ilmi wa aliyu babuha ni ne birnin ilimi sayyidina ali ne kofanta dan haka duk abin da kuka ji daga bakin sayyidina ali to a cikin duniya na ya ibo wannan ilimin da muka saka igiya muka ja su ai sun zo sun karanta wa mutane daga karshe ne da aka zo aka musu tonan sijili na tadisimi tonan ne fa suka shiga cikin niya nan ne suka shiga cikin damuwa suka zo suka yi ta kwaba suna ce wai ba akidar su bane cewa Allah jiki ku zo a zauna mana ku zo mu muƙabala ni har yanzu maganar muƙabala ina nan akanta ina nan akanta tunda an ce ni ba malami bane na yarda ni ba malami bane amma ina son a nuna ma duniya ni kuntun jahili ne yaya za a yi a nuna shine a zo a zauna a yi muƙabala da ni a haska mu a duniya ta gan mu ta yi alƙalanci ba suka baki muke yi ba sannan don haka karban abu daga gurin manzon Allah tabbataccen abu ne domin an ce maka shehu tijjani ya karbi salatul fati daga gurin manzon Allah a mafarki ko a fadake to wannan duka ba ba ba abu ne na inkari ba kamar yadda waliyai da dama daga cikin salihai sun ga manzon Allah ido da ido annabi ne yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu duk wanda ya gani a mafarki ni ya gani da gaske sabila da shaydan baya kama da ni na uku yace malam muna so ka mana bayani akan tasawuf to wannan tambayan ba za ta amsa yadda ya kamata ba sabila da muna da baki amma tasawuf shine shi ainihin kalmar tasawuf an yi ishtiqaqin sa ne daga as-safa'u wannan shine abin da jamhur suka fi tabbatar da shi duk da cewa ibnu taymiya da zai yi ta'arifin tasawuf din ya ce an dangana tasawuf din ne zuwa ga sufa kamar yadda ya faɗa a cikin littafin sa gashi nan al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaytan wanda aka buga shi a a maktabatu daril ilmiya wanda tahqiqin Mustafa ne bin al-Adawi yayi tahqiqi malittafin shafi na 62 daidai aka tambaye shi akan menene tasawuf sai yace wasmu sufiyya wannan suna na sufiya huwa nisbatun ila libasi suf an danganta shi ne zuwa ga riga na na su wato wani riga ne wato wani riga ne na fata na gashin fatar rakumi hakan nan wanda sufaye suke sakawa sabila da gudun duniya yace wannan kuma wa hadha sahihun wannan tabbatacce ne wakila an ce nisbatun ila ashabi suffa wato nisba ne na jama'an da suke dangana kansu zuwa ga ashabu suffa wanda suke masallacin manzon Allah wanda shugaban su shine sayyidina Abu Huraira wani magana kuma yace nisba ce zuwa ga Sufatu ibn Malik wanda mahaifiyarsa ta haife shi ta yi bakantar nata je ta daura shi akan wato akan dandamalin nan na na Ka'aba wannan wannan dutsen da ake rufe shi da da bakin kyalle din nan to aka ce duk dai an yi maganganu daban-daban amma Abu Yazid al-Bastami da zai faɗi menene sufi yace walastu anhalu hadha al-isma duna fatan safafa sufi hatta sumiya sufi ba zan ba da wannan suna ma samari ba sai wanda ya tace zuciyansa ya gyara ɗabi'unsa ya kama zikirin Allah har sai da ya zamanto as-sufi haqqan tacece na gaskiya tacece na gaskiya abinda ake nufi da ta'arifi kuma na sufi sufi shine man safat lillahi sara'iruhu waqtada bil kitabi was sunnati fi zawahirihi shine wanda za zahirinsa yana kwaikwayon alkur'ani da sunnan manzon Allah baɗininsa kuma ya tsarkake baɗininsa ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine sufi kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da aka fitar da shi cikin rukuni na maratibul islam na al-ihsan kenan anan ne aka fitar da sufiya kuma hakika a cikin sufiya akwai tsantsantattun waliyai wanda suke tafiya zuwa ga Allah akwai kuma gulatu wanda su ne a yanzu da a samu suna fito da akidu munana ko su ce ba da su yi sallah ba dama tun tuni da akwai waɗannan tun kafin shau tijjani ya bayyana a asarinsa akwai waɗanda suke da wannan munanan akidu na na wannan gola tudo wannan kuma shau tijjani ya barranta da su ya ce duk abin da ya faɗa a auna da alkur'ani da sunna in ya dace a ɗauka in bai dace ba a jefar masa da maganarsa haka za shau ibrahim ma ce duk abin da kuka ganni a kai to ina kwaikwayon manzon Allah ne in ba ku ganni a bayan manzon Allah ba to ku sake ni in ji maulana shau ibrahim shau ibrahim ya ce balle ma ni duk yanda annabi yake a nan nake domin idan sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu dan haka wannan shine wannan shine tasawuf a takaice shine at-tasawuf a takaice mun saura minti nawa eh mun yi minti 27 to bari mu kara amsa tambaya biyu malam menene hukuncin kida a musulunci menene hukuncin kida a musulunci eh kida a musulunci kashi biyu ne akwai kida wanda ya hallata akwai kida wanda bai hallata ba wanda malamai duk sun warware mana waɗannan abubuwa akwai kidan da aka yi ma manzon Allah da ya je Madina an daga mandili an buga masa kida shi ai ko ai ita ce a bar kida ta wannan lokacin ana bugawa ana ce sala albadru alaina min samiyatil wada'i bayan haka wasu jama'a suka zo daga banu najjar suna bugawa su ma suna ce nahnu jiwarun min bani najjar ya habbaza muhammadin min jari har yanzu imam shaukani ya fitar cikin nailul awtar akwai wata baiwa da ta zo gurin manzon Allah tace ya rasulullahi lokacin annabi na firin fita yaki tace ya rasulullahi na yi alkawarin in ka je yakin nan lafiya ka dawo lafiya sai na zo na buga maka mandiri ka duba cikin kitabun nuzur a cikin mujalladi na uku cikin nailul awtar na imamu shaukani ina jin shafi na ɗari uku ne cip cip ya fitar da wannan hadisin yace ta zo gurin manzon Allah tace ya rasulullahi idan dai har ka je yaki ka dawo lafiya zan buga maka mandiri zan buga maka adduku ya rasulullah manzon Allah yayi shiru bai ce komai ba sai da aka je yaki aka dawo annabi Muhammadu yace a je a kira matan nan ta zo ta cika bakancanta to da a ce bugawan laifi ne da annabi ya hana ta ta buga man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si fala ya'si duk wanda yayi bakancan dai ji Allah ya ji Allah wanda yayi bakancan dai saba ma Allah haramun ne to da a ce mandirin laifi ne da annabi ya hana to kuma zamani yana canjawa yanzu kuma an samu wasu kayan kidan daban wanda ba irin mandiri ba to yaya waɗannan kayan kidan da su zaman to da a iya sufanta su da mandiri eh akwai wanda zai iya sufantuwa da wannan amma ba irin yadda yanzu ake zurfafawa ba da sunan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaje ana kida irin na wadda bai yi kama da janabin manzon Allah ba komai za ka yi a gaban manzon Allah to ka yi shi da ladabi idan sauti ne da ka saka na kiɗa tunda kiɗan wani bangare ya halatta to ka san irin kiɗan da ya kamata ka yi bi manzon Allah da shi ba kiɗan da za a ji shi a wajen shashanci ba kiɗa ne wanda zai ƙara maka kusanci da manzon Allah dama kiɗan ma ai tasbihi take ma Allah ko tasbihi take ma Allah sidna Ali ibn Abi Talib ya shige wani coci da ya shige wani coci sai aka gana kuka aka ce ya amiral mu'minina kukan me kake yi akan kiɗa kiɗan masu coci yace wannan kiɗa kiɗa da kuka ji suna yi na ji yana bani wani ma'ana daban suka ce wani ma'ana ce na ji kiɗan yana ce min hakkan hakkan hakkan hakkan sirkan sirkan sirkan sirkan إن الدنيا قد جرتنا واستهولتنا واستلهتنا لسنا ندري ما قدمنا إلا أننا قد فرطنا يا ابن الدنيا مهلا مهلا زن ما يأتي وزنا وزنا yace abin da yaji kiɗan na faɗi kenan sai suka ce to kiɗan ma yana tasbihi ma Allah to babban abin da zamu ɗauka fatawan ma fatawan maulan mu shehu tahiru maulan mu shehu tahiru yace to kiɗa kashi biyu ne kamar misali kwalban giya ce da kwalban manja kwalba ce aka cika jiya a ciki aka kawo maka aka ce to gata wannan kwalban ta zama maka haramu amma idan aka juya giyan aka zuba manja wannan kwalban ta zama maka halal dan haka ita kida da ta dauki komai idan aka yi aiki shedanci da ita ta zama shedaniya idan aka yi aikin alheri da ita ta zama tsabtatacciya mai alkhairi dan haka babu laifi a yi wani abu na nau'in kiɗa domin a yabi manzon Allah masu cewa su ahli sunna ne ai sun tabbatar da cewa annabi ya je madina an buga masa mandiri ko ba su tabbatar ba ta shiga cikin as-sunnatu taqririyya ko bata shiga ba me yasa ba su bugawa suke gaba da masu bugawa sabila da haka su ba su san ayabi annabi sannan kuma ba ta yaban annabi ba su san ayabi annabi kuma ba ta yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabila da haka mu kula da kyau sabila da haka wannan shine shida a takaice a tambaya na biyar wannan ya ce malam menene gaskiya game da karaman waliyai malam menene gaskiya game da karaman waliyai eh da akwai karaman waliyai akwai abin da malaman tauhidi guda shida wanda suke ce musu kawariqul ada wanda waɗannan kawariqul ada din wasu abubuwa ne wanda suna da girma sun fi karfin hankali abin dan ya saba ma ɗabi'a ta al'adan ɗan adam guda shida ne na farko akwai al-irhaf abun mamakin da annabawa suke yi kafin su kai shekarun annabta kamar misali shekarun annabta shine shekara 40 ai ko to annabi Muhammad tun kafin ya cika shekara 40 girgije yake jin sa yana masa inwa kamar yadda Imam Bukhari yace mislul gamamati anna sara sa'iratan takihi harran wa isan lil hadiri hani to wannan girgijen da ke jin manzon Allah sunansa al-irhad ba mu'jiza ba amma kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun kafin a aiki wani a duniya kai tun kafin a halicci duniyan a halicci sammai sunansa annabi a gurin Allah rubutacce ne rubutacce ne ki annabi ne a gurin Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda ake nufi da al-irhad shine abin mamaki da ke faruwa da annabawa kafin su cika shekara 40 na farko kenan nabi kuma al-mu'jiza mu'jiza shine wanda Allah yake bayar ma annabawa na ban mamaki domin su mutsike ƙarya su mutsike zalunci kamar yadda aka ba ma annabi Musa sanda sabila da zamanin sa ya shahara da sihiri zamani zamani ne da ya wato abin da ke da fawa a wannan zamanin sihiri ne aka ba ma annabi Isa warkar da makafi da warkar da kurame sabila da a zamanin sa abin da yake da kaimi wanda za a kalle ka in kana da shi shine ilimin likitanci annabi Muhammad kuma aka bashi babban mu'jizan sa shine alqur'ani muhakkamatun fama tabkina min subahi lidhiqati wa ma tabjina min hakami laha ma'anin ka mawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami in tatluha kifatan min harri nari nada atfa'at harran nada min wardi ashabami to sai aka ba mu manzon Allah alqur'ani me yasa aka ba mu manzon Allah alqur'ani sabila da wannan zamanin na larabawa abinda ake burgewa da shi shine fasaha sai aka ba mu annabi qur'ani mai fasaha wanda ya gagari fasahar larabawa to wannan shine mu'jiza na biyu kenan na uku kuma akwai karama ta waliyai wanda waliyi zai bayyana wani abun da ya shige ma hankali ya girme hankali kamar yadda zamu ga waliyai da dama suna da karamomi shewa abdul kadiri tun yana zanin goyo a cikin watan ramadana idan an bashi mama baya sha da rana sai da daddare aka ce waliyin da a cikin waliyan ma bai cika nuna karama ba shine Maulana Shehu Ahmadu Tijjani shi yana ganin karama ba wata abu ce wadda da ka burge mutane da shi ba sabila da karama shine kawai ka bi Allah ka samu tsoron Allah ka yi fana'i cikin ubangiji shine karama kawai yana ganin ka bayyana karama ma wani abu ne wadda zaka juro da idan mutane zuwa gare ka amma waliyai suna da karamomi idan ka duba da kaga sahabban manzo Allah akwai karamomin su da yawa to karama kenan to na na hudu akwai almauna almauna kuma shine salihai Allah ke karfafan su da wannan abun kafin su zama waliyai sabila da mutum sai ya bi step step kafin ya zama wali to mauna ita ce abin da Allah ke karfafan salihai da shi na ban mamaki to akwai kuma almahuna abinda Allah ke yi na ban mamaki domin ya wulakantar da wani mutum kamar misali musailamatul kazzab ai musailamatul kazzab akwai lokacin da annabi da ya tofa yawo a wani rijiya rijiyan ta kaje sai rijiyan ta ciko ta yi daɗi musailama shi ma ba yana da awai shi annabi bane sai ce shi ma sai yayi irin haka ya je ya tofa yawo a wani rijiya tana cike da ruwa sai rijiyan ta kaje ta tsotse sai Ibrahim ya ce musailamatul kazzabi hawala kaunahu sharikan lahu fil amri mahdisa masdaqi ya nemi ya zama kishiyar manzon Allah to annabi Muhammadu a annabawa ma babu babu wanda ya isa zuwa da manzon Allah ballantana a mutane to wannan shine abin da ake ce mahuna na karshe na kida shine al istidraj talala wanda Allah yana yin talala wa mutum shine da kaga matsafi ya zo kawai ya buɗe maka ƙwarya sai ka ga baru ta fito a cikin ƙwaryan ko ya zuba maka ruwa kawai ya ta goga takaddu da ruwa sai ka ga kuɗaɗe zababbi suna fita wannan tsafi ne da siddabaru wannan kuma istidraji Allah yake yi masa istidraji ne Allah yake yi ma wannan bawa to ita karama tana daga cikin khawariqul ada kuma karama tabbatacciya ce amma a gurguje zan faɗa mana wani nukuda da ibnu taymiya faɗa dangane da karaman waliyai cikin al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan shafi na 154 yace hakika karamoni ya tabbata cikin sahabban manzon Allah da tabi'ai da wasu daga cikin salihai yace misalin sayyiduna usayd ibn khudayr yana cikin karanta suratul suratul kahfi yana cikin karanta suratul kahfi kamar yadda ya tabbata a hadisi سيدنا أسيد بن خدير يزوج من زن الله دسافي يقول يا رسول الله تلوت البارحة القرآن فجالت فرسي جي أنا كرنت قرآني سيدوتي نتي تزاق جدا تناسلي وسكت فسكتت da nayi shiru sai ta tsaya cik ta bar wannan tsalle tsallen wa kullama talautu jalat duk lokacin da nayi karatu sai ta ci gaba da tsalle tana tuma wa kullama sakattu sakatat duk lokacin da nayi shiru sai ita ma ta yi tsik ta tsaya sai ce sai na fito sai na kalli sama yace fa idza fi samai amsalaz zulwa sai na ga wani abu girgije ya sauka kasa kasa a sama sai annabi Muhammad yace masa tilka malaikatullahi tatatamma'u lilqur'an mala'iku ka gani sun zo suna sauraron qira'an kana alqur'ani annabi yace da ka ci gaba la zallatil malaikatu hatta tazuda sai mala'iku sun zauna har sai gari ya waye an gansu ibnu tamiya yace wannan yana daga cikin karamomi na ban mamaki sannan ibnu tamiya yace akwai karama na Imrana Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn wanda mala'iku suke zuwa su masa sallama yace akwai karama na Sayyidina Abubakar Siddiq wanda tun kafin matansa ta aihu yace gashi matansa da ta aiki ya mace ce yace akwai karama na Sayyidina Umaru Sayyidina Umaru yana daga masallacinsa ya hangi zango mai nisa ya tura tawaga na yaki karkashin jagorancin wani mutum sunansa Fariya yana masallaci yana huduba sai kawai sai Allah ya masa kashafi sai ya hangi ga gurin yakin yaki waje yayi waje amma ga kafirai sun zago ta dutse da su zo su farma musulmi sai kawai aka ji sidina Umar ya yanke kuduban yana ce ya sariyatal jabal al jabala ya sariyatal jabal al jabala ya kai sariya bayan dutse bayan dutse sai kawai aka ce me ya samu amirul mu'minina ko bai da lafiya ne sai da wannan tawagan suka dawo suka ce mun ji muryanka kana ce ni ta bayan dutse ni ta bayan dutse sai suka ce wannan ya tabbata karama wannan shine ake cewa kashafi shine abinda malaman tasawuf suke ce masa riqatul hijabi martaba ta biyu wato martaba ta biyu cikin hakika wanda ya ya ya faru da Harith ibn Malik yana zantawa manzon Allah wani labari annabi ya gaishe ce yayi kawai gari yace na wayi gari tsantsan mumini annabi yace ta yaya ka zama tsantsan mumini yace abin da yasa kace maka tsantsan mumini ya rasulullah yau azabtu nafsi an dunya na cire rai na gabarin duniya fa sawali hajaruha wa zahabuha da zinare da dutse dutse ne bana ganin duniya a komai yace ya rasulullah fa ashartu layli wa azma'tu nahari da daddare bana bacci ina bautan Allah da rana bana cin komai ina azumi yace wallahi ya rasulullah fa ka anni anzuru ila arshi rabbi yanzu haka gashi kaman ina kallon al'arshu yace ya rasulullah fa ka anni asma'a awaa ahli an-nar yanzu ma gashi kaman ina jin kukan yan wuta yace fa ka anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawarun yace yanzu ma gashi kaman ga dan aljanna wannan na zuwa gidan wannan wannan na zuwa gidan wannan annabi sai yace yace absarta fasabbit kaga abinda ake nema ka nemi sabati to wannan karama kenan sai zaka karama tabbataccen abu ne mu ne wa'incan suke mana izgili idan mun faɗa abu su ce wai waliyi mai karama kaza waliyi mai karama kaza duk wanda yayi izgili da waliyan Allah Allah ya san makomansa yawa amma babban lamban da zamu buga muku shine suna gaba da mu don muna girmama bayan Allah waliyai kuma ba bautar su muke yi ba mun rike su ne su kai mu zuwa ga Allah sabila da Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya abin da ya samu karke su kenan amma jiya na karanta mana yanda suke bautan gawa gawa ma suke bautawa su gawa suke bautawa suna hurga hankacin a gawan ibnu taymiya suna jaba a gojin su ruwan da aka wanke shi ma shanyewa suka yi dagiyar da take kansa ma raba ta akai aka tattana aka cinye mayu da mu takaita tambayar nan haka da mu takaita tambayar nan haka za mu takaita sabila da muna da baki sabila da muna da baki ina ga zamu kai ta tambayar nan haka sai dai a daga gurina ina jinjina da addu'a wa ubanmu jagoranmu mahaifinmu na ruhi kudubin zamani maulana shehu dahiru bauchi ya Allah ka kara ma shehu lafiya Allah ka kara ma shehu nisan kwana makiyansa Allah ka mutsike su Allah ka mutsike su duk wanda yake taba shege Allah ka jefe shi da ni bare ji da dadi ba yawwa a sannan na biyu ina addu'a da roƙon rahama da gafara ma dan uwana sai bi malam Ibrahim zafi shi ya assasa karatun masallacin nan Allah ka yi masa rahma Allah ka yi masa rahma Allah ka ƙara masa kusanci da manzon Allah dan mun san da shi muke yi kuma komai yana gani sannan ina godiya na musamman da addu'a na jin kai ga babban malami na da yake anguwan makafi wadda a gurinsa ne karatun littattafai malam aminu Allah ya masa rahma almajirin malam hasan na dajin Allah ya masa rahma sannan ina yin addu'a Allah ya ƙara lafiya wa malam cindo a anguwan mu yake malam mukutari malam cindo mai bada magani Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa kusanci da manzon Allah sannan ina addu'a da jinjina wa wadda ya gina masallacin nan kuma duk gwagwarmayan nan kullum da shi muke yi kar ku da shi shine kyaman mutane ne duk abin da muke da shi muke yi baya da lafiya haka zai dogaro ya fito a yi addu'a ya koma shi yasa ba za a iya da shi ba shi yasa ya gagara an yi an yi a mutuke shi bai mutuku ba to Allah ubangiji ya kara maka lafiya dan lawan dan lawan Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka kusanci da manzon Allah Allah ya sa wannan ciwo ta zamo maka taraki a halaran ubangiji sannan limamin wannan masallaci malam Ibrahim Allah ya saka masa da alheri Allah ya kara wa mahaifinsa lafiya Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lahira akwai zawiyar mu ta gidan bare bare wanda duk wannan gwagwarmaya kullum da su ake yin wannan gwagwarmaya musamman malam da suke da sahabbansa suna nan da yawa barkatai dukka zawiyar suna kaudan mu suna son mu kuma daga zawiyar muke Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukata albarkan manzon Allah haka za kwamiti tafsir wanda suka cire kuɗin su suka bayar ai dama in ba ku manta ba tun a baya tun azumi yana sha abin da ya fara taba mu da shi wancan gogan cewa yayi wai kudin mu ma wai wai wai wai wai rabin kudi muka biya ba mu biyan kudi a gidan radio ma sai da suka bi mu suka mana bita da kulli amma mun bar ma Allah Allah na gani kuma wannan karatu wanda ba ya sanya ji wanda ba ya sanya ji to wannan karatu sai ta je gurin da ba ya tsammani kana yin sunnan matanka da ta kuya a daki tana jin mu tana jin mu Allah ya bar mu da manzon Allah to tafsir committee Allah ya saka muku na ko'ina dan suna da yawa wanda suka taimaka daga winti kobi cikin ƙwarya ƙwaryan anguwan dawaki da ƴan agaji kowa Allah saka masa da alheri Allah ya sa mu haɗu a gaban manzon Allah ya ce mana sannun kuma soyana albarkan manzon Allah sannan kuma da da da, social media wanda suke yada karatutuwan mu wanda karatun nan babu yadda baya zuwa wanda yake America ma na ji ta yadda muka gicciye su kenan shi yasa kaga gaba ɗaya sun shiga cikin huyani sun shiga cikin damuwa sun riga sun ga ga gaskiya ta zo da ta mutsice su kawai shine wai wasu wai wai wasu sun tashi wai wasu sun tashi sun je gurin sa sun ce masa wai wai kar ya saurare ni ni ni ba malami bane eh a dariƙa ni ba malami bane amma in a cikin wahabiya ne ni kudubi ne eh Allah ya saka ma social media su malam Yusuf malam malam malam Ali Umar Sanda da sauran ƴan uwa duka na nesa da na cikin gari Allah ya saka ma kowa da alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka bada manya manyan gudumawa irin su Alhaji Salisu da mai kemis irin su malam Hassan dan lafiya irin su Alhaji Silawinti irin su Alhaji Sirajo irin su Alhaji Yusuf suna da yawa wanda suka taimaka cikin hidiman nan ba za mu iya lissafo su gaba ɗaya ba amma Allah ya san su Allah ya saka musu da alkhairi bari za mu karanta abubuwan da damu ji na sako daga gurin ɗan uwa a gurguje sai kuma manya-manyan bakin mu da suka zo muna musu maraba da zuwa musamman na ga malam Albajo ga ya zo kafin shi akwai galadin wakilin malam Balaraba Isa sai di barista Aminu wanda ya zo sannan akwai bakon dan maliki ranka shi dai dan maliki muna maka barka da zuwa sannan akwai malam zaharuddin shi ma yana daga cikin wanda ake gwagwarmaya da shi a wannan masallaci wajen da'awa Allah ya saka da alkhairi sannan ga malam nasiru dan shak ado musa ta fawo balewa kai ma Allah ya saka maka da alkhairi sannan ga alhaji salisu da shi ma na ga shigowarsa yanzu Allah ya saka masa da alkhairi ga mutanen azare su malam tasi'u da sauran jama'an su daga azare suka zo a hanya suka sha ruwa sannan kuma sun ce a diran nan da su koma amma Allah ya saka musu da alheri in kun ji akwai masu ji ko kun hana ba za ta hannu ba yawa dan haka muna maraba ma kowa yanzu ma mun ga babban limamin mu ya shigo muna masa maraba da shigowa muna masa maraba da shigowa Allah ya kara masa lafiya da shi da mahaifinsa albarkan manzon Allah sai mu dan karanta abin da zai samu ko
Assalamu alaikum wannan sako ne aka aiko daga zawiyan gidan shi Waliwa Haraji mai Hausawa Kano radiyallahu ta'ala anhu sun ta kira mu a wayoyi tun ba yau ba to amma suka ce ba za su turo da sakon su ba sai yau suke so a turo da sakon su kuma suna roƙo da Allah karanta musu wannan sakon a yau a ranar da za a rufe tafsiri dan sakon ya sake shiga cikin rediyo kuma dan su sake ji a cikin jihar Kano sun ce lallai tafsirin malam a kullum suna kamawa wasu suna kamawa a gidan rediyon albarka suna ji wasu kuma suna ji ne ta social media daga Kano sun rubuto sakon sun rubuta kamar haka assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya ƙungiyar Rijalul Faida daga Kano da take karkashin zawuyan gidan shi Aliyu Harajini Hausawa Kano radiyallahu anhu tana yi wa malam jinjinar ban girma akan kokarin akan kokarin da yake yi kuma muna roƙon malam ya karanta mana tarihin zuwan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zuwansa Kano za mu sa shi a gidan rediyon mu na Kano in Allah ya so ya yarda saboda wasu munkirai da suke damun su waya cikin garin Kano Allah ya kara maka lafiya
Allah ya saka da alkhairi kanawa ai duk abin daga gurin ku yake duk abu ai Shehu Ibrahim ya baku me ya rage komai ya baku Kano ce wanda Shehu Ibrahim yake cewa karajitu min Kano wa qalbi bi Kano limla wa ahbabi bi Kano sakanu yace in kan fita a cikin Kano in bar zuciya na sabila da san da nake santa da nake yi ina waje amma zuciyata tana Kano sabila da matoyana da suke Kano dan haka Allah ya saka muku da alkhairi mu haduman ku ne mu matoyan ku ne Allah ya kara mana kusanci da manzon Allah mun gode mun gode insha Allah kuma za mu samu lokacin da za mu karanta muku insha Allah
hai layo akwai wani Mal Abdulrahman Abdullahi ay Mal Abdulrahman eh Abdullahi daga Abuja shi ma ya ce a mika masa godiya zuwa ga malam hakika babu abin da za su ce wa malam sai dai Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara ja mana kwananka Allah ya yi riko da hannunka Allah ya kuma ya kare ka da karewansa Allah ya kiyaye ka da kiyayewansa shi ma ya rubuta wannan abubuwan da na karanta ne yanzu shi ma na cewa hakika malam masail da ka karanta akan sallan idi da juma'a ka warware mana abubuwa da yawa yanzu haka a cikin garin Abuja mu babu abin da za mu ce maka sai dai Allah ya saka maka da alkhairi kuma ya ce muna a gaya wa malam cewa idan Allah ya kai mu bayan sallah ko kuma duk sanda suka gama shiryawa za su gayyaci malam zuwa Abuja don ya je ya gabatar musu da muhadara assalamu alaikum
barakallahu fikum Allah ya saka da alheri wannan fa shine manzon Allah wai ana bin mu sabila da muna faɗan manzon Allah sai an dakile mu wai sai an shafe mu to ai ba za a shafu ba tunda manzon Allah muka rike wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usd fi ajamiha tajni to annabi muka rike sabila da haka Allah saka muku da alkhairi kowa Allah biya masa bukatarsa na hangi mutanen bayara ma Allah ya saka muku da alkhairi albarkan manzon Allah
a gurgujari layo akwai mutanen Kaduna akwai wani malam Idris daga Zawiyan gidan maulan mu shek tayar usman bauchi ya ce gidan shi yana nan rauda da kusa da gidan shek tayar usman bauchi da ke kaduna ya ce babu abin da za su ce wa malam suna ka sun fi jin tafsirin nan ta social media amma wasu daga cikin can sukan kamo albarka suna ji amma ya ce shi kansa a kullum bai san iya adadin ɗumbin jama'an da kullum suke cincirindo zuwa gidansa dan a tura masa karatun malam dan shine wanda yake cikin group ɗinmu mu wanda ake tura masa wanda an aka tura karatu a kullun yake samu shi ma yace a mika musu jinjina wa malam su ma sun ce in Allah ya so yadda suna kokari zuwa wata shekara dan su ga sun saka tafsirin malam kai tsaye ana yana yi a Bauchi a Kaduna na sawa
Allah ya saka da alkhairi Allah ya hada mu gaban manzon Allah Allah ya nuna mana gaskiya Allah ya dace la ƙarya albarkan manzon Allah Allah ya sa mu cikin ahlus sunna na gaske albarkan manzon Allah kuma muna son ku kaman yanda kuke son mu kuma Allah ya hada fiskan mu da ku
daga ƙarshe saboda abubuwan da yawa babu lokaci daga cikin wanda suka aiko a wajen gari kenan wanda muke ambaton su a wajen jiha wanda muke ambato su akwai wanda suka suka suke ta kira da rubuto sakonni daga Jalingo can wajen jihar Adamawa abin da ya shafi a wajen jihar Taraba abin da ya shafi ita kanta cikin Adamawa da mutanen cikin Lagos su ma duk suna aikowa malam cewa suna jin wannan karatu Allah ya kara maka lafiya har ila yau daga cikin cikin gari jihar Bauchi a shekaran jiya da muka ba da namban waya jiya kaka ko ne ya kira daga ya ce yana aiki na a cikin kamfanin takin jihar Bauchi ya ce a zuwa malam shi ma in Allah ya so ya shiga cikin kwamitin tafsirin nan duk abin da ake ciki a rinka gaya masa in Allah ya sa yadda babu abin da zai gagara zai rinka yi har ila yau zawiyan maulamu shehu tsayar usman bauchi radiyallahu anhu da yake wunci karkashin jagorancin su maula hasan wanda ɗaya ne yana da ran daga cikin ittihadul umma al islami na yan agajin gidan shehu shi ma sun aiko zuwa jinjina zuwa ga malam babu abin da za su wa malam sai dai Allah ya kara masa lafiya ga nan ma ya samu halatta yana ci har ila yau akwai zawuyan da ke cikin laushi akwai sakataren kasuwar laushi da zai ke gan ban sani ba ko ya zo ma yana waje ban sani ba lalle ya ce dai zo dai zo shi wannan waje kuma shi ma ya ce a mika wa malam godiya babu abin da za su ce wa malam sai dai Allah kara maka lafiya wannan kenan saboda abubuwan muka ce za mu rinka lissafawa yau mu cinye lokaci abubuwa da dama an da inda ake ta aiko da sakonni da dama babu adadi a kullun da kire-kiren waya da muke ji da message da muke samu na a tura karatu a tura karatu kawai a tura karatu wallahi akwai wani bawan Allah da muka tayi da shi nace ni karka tura mun komai yayyai da nake wallahi sai ya tura mun wani abu a waya na na data nace masa wallahi ni sop din da nake na wata guda nake yayyai yace shi wallahi sai ya tura ko dan saboda Annabi Muhammadu to haka dai iyan uwa muke ta fama da su a social media kowa da irin abubuwan da yake taimaka mana to Allah ya taimaka muku kuma wanda suka tsaya mana Allah ya tsaya musu daga ƙarshe kenan sai kuma za mu yi abun magana zuwa ga mai girma dan lawan daga shi sai dan maliki daga shi sai dan maulanmu shehu ado musa ta fa balewa ma nasiru sai kuma mai suna na malam zaradin da kuma saura da limamin masallaci duk da su tofa bakin da su sa mana albarka daga cikin abin da suka zo mana da shi har ila yau malam ya ce a sanar da jama'a a shafa da yake a cikin wannan masallaci bayan sallah duk ranar juma'a in Allah ya so yadda za ta ci gaba dukkan da aka sa rana za a buɗe guri duk wanda suka kira da mu sa su a cikin guri din da a rinka jin duk abu za a ji dukkan da malam ya shirya za a tura a social media kowa zai gani in Allah ya so yadda kuma bayan nan malam ya umurce mu cewa in Allah ya kai mu bayan sallah za a yi shirya a tafi gidan rediyo a kai musu ziyara da kuma ban godiya kan abubuwan da aka mana a ila yau za mu sake maimaita lambobin waya wanda za a rinka samun karatun nan kai tsaye da kuma duk abubuwa abin da ya shafi karatuttukan malam da kuma muna so za mu shirya raddi akan abubuwan da aka mana a cikin azumin nan kai tsaye da mu saka miliyan mutum tukunna a yi wa mutum raddi shi ma muka gama shiryawa wayanda da su shirya wannan abun kwamitin tafsirin masallaci na wannan masallacin su ne in Allah ya so yadda za mu shirya wannan raddin da za a yi bayan sallah shi ma za a tura in Allah ya so yadda za a sanar kuma za mu yi kokarin raddin da aka yi bayan an tura social media za mu je gidan rediyo ita ma nan ma a biya kuɗi a sata da kuma maganar muƙabala da malam yayi in ya amsa shi kenan in bai amsa ba nan ma za mu shiga rediyo za mu shiga rediyo nan ma mu gaya ma duniya an mun tura muƙabala an kiya amsa sai a ga a gane waye ya faɗi waye ci lambar shi ne kamar haka 070 37 39 79 070 37 39 79 95 070 37 39 79 95 ko kuma ko kuma 080 62 92 17 17 080 62 92 1717 wayannan lambobi guda biyu duk wanda ya tuntuba akan maganar karatu kan malam kowa da ya same su ranka ya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين آمين na gode masha Allah tawa a shekara ta gabata ban iya shigowa cikin ku ba saboda tsananin ciwo da nake fama saboda haka na gode ma addu'o'in ku da kuka ne yau ga shi Allah ya daga ni har ni ne ake tafsiri da ni wallahi ganin ku da nayi da yadda jama'a suka yi tsoro suka zo banda Allah babu wanda ya san irin irin farcikin da nake wallahi Allah shi ne shirana ko yau Allah da kira na alhamdulillah na gode na gode muku kuma daɗin daɗawa bayan mu kaɗan wanda ban sani ba Allah ya bani iko na biya masallaci na ce ma ciyaman ɗina masallaci ko na mutu su yi ƙoƙari su daga idan ko ban mutu ba zan ɗaga kara zan ɗaga kara saboda haka don Allah don annabi ina kira a gare ku da ku taimaka ni game da ni addu'a ku taya ni da addu'a da tashi wannan gan dama Allah da ma karshen ta zan tafi yawa saboda haka dan Allah dan annabi ina jan hankalin ku da ku yi hakuri dalin da na shida ku yi hakuri dama ban san maganan ba sai ke ya zama dole ni shi yasa ne ga wana jikina in yana nan ba na iya magana ta ba sun da ce yi magana limami na ce magana shi sa nake magana don haka ina ce kowa murna da samun iko da kuka zo nan kuma kamar yadda malam ya faɗa muku za mu ci gaba da karatuwa ko da an gama sallah ta zo ta tafi ya sanar da ku lokacin da za mu ci gaba da karatu mu Allah ba zai hana mu iko ne ka abubuwan ba saboda haka ina murna da Allah ya baku iko kuka zo nan ina murna kwarai da gaske wallahi kuma bayan sa kamar da faɗa da zo don girman Allah ko mun tafi ku ci gaba da shi ko mun tafi ku ci gaba da shi na ki ga jarabawa na sani amma jarabawa sunan sa yawa saboda haka malam ga ka ga ciyaman din masallaci hakki na wuyanku hakki na wuyanku ga liman hakki na wuyanku ku taimaka wannan harka ta ci gaba ta ci gaba ku da kuka zo kuma na gode muku na gode muku da ado'inku Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri na gode na gode masha Allah shukran
wannan shine kallawan din da da ake yawan ji kenan a sa tafsiri da ake yanzu ga wansa nan dan maliki nan zai magana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جماعة a matsayina na dan maliki wan dallawa assalamu alaikum a matsayina na dan maliki wan dallawa kuma yau an zo da wannan tafsiri kuma hakika wannan bawan Allah wanda yake karatu a nan masallacin gaskiya ba mu taɓa samu wani malamin da yake ta cikin lokaci guda wanda ya samu ɗaukaka daga ko'ina yanzu mutanen da suke kira na saboda an kira tsallawa inda an san muna tare ƙanina ne ni nake gaggaya musu cewa ƙarfe uku ne ake kama shi a cikin albarka rediyo da dama mutane wallahi sun ji daɗin wannan karatu kuma duk wani wanda ya ji daɗi wallahi a bayan mu yake yau da wani ne aka kawo shi nan masallacin yana yin wani abin da ba dai wallahi mu da mu ne za a zaga shi kuma dan lawan wannan kanina yana da kokari akan hanyar addini ga wannan masallaci shi yana ga Yakubu wanka akwai masallaci da yawa duk ya ciccire kwanukan ya je gyara da wasu adas da wasu a wasu wuraren da ba ma ba ba sani ba da kuma taimakon mutane da yake dan daidai gwargwado especially mutanen anguwa nan da wasu a wajen ma'aikatu da ko'ina saboda haka shi wani al'amari ne na ubangiji babu wayo ba da bara ba hikima sannan kuma Allah ya zo ya jarabce shi yanda yake jarabta bayan Allah na gari kuma ya yarda da wannan jaraba jama'a kuma suka tausaya masa kowa yana tausaya masa shi ma kuma ya yarda da wannan al'amari din saboda haka mun gode ma Allah subhanahu wata'ala shi kuma wannan wanda yake karatu a nan Allah Ubangiji ya ƙara masa ɗaukaka su wa'anda suke gaba da shi Allah ya shiga cikin hidiman kowa ya shiga cikin wani faɗa saboda duk mutumin da ya fara abu kaga jama'a suna barka suna sa wallahi ba a san inda abin da ya tsaya ba duk lokacin da kaga wani kuma ya gama hawa sai wani ya fito wani gwanin tana ubangiji zai shiga masa ido kaga yana ta wurzajin sa to zai zama makaho ne saboda haka mun gode mun gode Allah saka da alheri kuma Allah ƙara zumunci wallahi ina ganin nasu kowa jin daɗin wani al'amari da ake wallahi tallahi da kowa jin daɗi saboda dan lawan ba wani wanda yake kusa da shi a rayuwa a yanzu wallahi tallahi sai ni kuma wallahi tallahi biye inda yake ko dan da na aifa wallahi iyaka kenan duk abin da zai in nayi magana wallahi ba ya canzawa saboda haka kuma Allah ya saka da lairi Allah kuma ya ƙara zumunci mala Allah ya ƙara maka lafiya da ƙarfin hali da juriya da dauriya masu jin gara su ce mun ji wannan amman faya daga ina wasu ma sun tawo daga wajen muka ɗauko shi na ce wallahi yana na kan tudu ne kani Ibrahim zabi ne Allah ya saka da lairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillah
Allah ya saka ma dan malikin din da alkhairi yanzu za mu saurari a dan malikin din dumi da alkhairi yanzu za mu saurari dan shehin mu ma nasu shaka zo musa ta fabalewa akramakallah wanda matasa kowa ya san wayoyi ma nasu bayan tsaya muku bayani ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد جماعة مسي الحمد لله مكارة فدين الحمد لله مكارة فدين الحمد لله فماذا بعد الحق إلا الدلال وقل جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل وأن ba komai bane sai dai mu ƙara godewa Allah alhamdulillah hakika dukkanin masoyin annabi Muhammadu da wanda yake sama da wanda yake ƙasa da wanda muke gani da wanda bai gani yana tare da mu a wannan waje kuma sannan yana farin ciki da irin wannan jihadi da shi sai dai malam zune da yake yi domin Allah subhanahu wataala yana faɗi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin kuma ina ƙara ba wa ‘yan uwa wato abin da ya kamata mu yi farin ciki mu murna shi wannan da yake ta wato ɗan ɗan ɗan ɗan ya taɓa iyayen manzan Allah bayan ya taɓa shehunanmu wato an taɓa ne Muhammad an kai dungu to amma sai tsallake je kan iyayen manzan Allah wai wannan da ishe ku ku gane cewa waye ne gaskiya ba wai mu fa inda a taɓa mu sai da a taɓa annabi Muhammadu wannan ya ishe mu gane kai ina muke mu fa wai anan fa wai kujeran kare manzon Allah ne shi kuma kan kujeran batunci ne ga Annabi Muhammadu to me mutum zai tambaya wai sai ana rikici mu nan ana jihadi san kuma ana fasadi nan ana tafsiri can ana taba sharri nan ana tafsiri can ana tafsiri saka da ta tsora wallahi ba malami bane ba malami bane dan ina ji karatun sa yau ne kawai na saurara kuma dalilin karatun sa ji malam Junaidu da na saurari karatunsa da yau da jiya malami ne wai wanda yake fassara alkur'ani amma bai san kwata-kwata wai datta ne har yana cewa yaro ne yaushe ma yi karatu lokacin da na zama na yi university guda biyar lokacin ma bai ya tada baki ba to ai wannan shine mu'jizan tijjaniyar ai wanda lokacin da ka gama karatu bai ya tada baki ba amma kai har yanzu baka san ya me bambancin la'an nahiya da la'an nahiya ba zaka ji mutum yana kawo wai la yujad yana kawo wato fi'li mudari bayan la amma kuma ya daure ta wai yana magana sahibul wara sahibul wara wai na can baya idan ka dinga sauraron sa zaka ji kai kwaba yake yi larabcin san wato kwaba ne sannan alqur'ani ko bai iya karantawa ba don Allah yana gaya mana cewa wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين waye ai babu azzalimi kaman wanda zai ji gaskiya kuru-kuru ya kare ta gaskiya an kawo littattafai an bude an karanta maka ibn taymiyyah al-harrani ya hau kan minbari yana saukowa yana ce inna rabbakum yanzulu ka nuzuli hada ya sauka yana taku daddaya kawai sai ka fito ka ce a wai kai sun wallahi ƙarya ne ka kawo littafi ka ce ga wajen babu an karanto an sa akwai menene yake ce ga wajen babu kafin ka dai ga wani cewa wai Allah ya tsine maka kafin Allah ya wata wai kan sono ne ana zuwa ko da yaushe ana a fito ayi ittihali din wani bai taɓa fitowa ba sai yau ka san cewa wato wai idan hujja ya kare sai ne sai fada sai haka to alhamdulillah wallahi tallahi dukkanin tijjanawa mu mun yanzu da mu je mu bacci kawai ga shehu malam Junaidu ka san yanzu an faɗi sunan sa bari yake wani ina saurara ita abin tausayi yake cewa yaro ne malam shehu kula shi kada daga daga daga ya raka ki na kula shi ni da sunan ke sai haka wallahi muna ga masa koyi ne ne ja koyi haukaci domin dami ta ba ta bashi shi ba dama ba malami bane ba abin da ya iya shi ne cin mutunci dama Allah yana gaya mana cewa halayen su shine cin mutunci kuma burin sa shine kawai ya dakula hasken manzo Allah ko bai isa ba don Allah yana ƙara gaya mana cikin suratu safi wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah yana cewa yuriduna li yutfi'u nura Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun ko sun ki ko sun so hasken manzo Allah sai ya tuka kuma ko da yaushe ko dare ko rana in suka ce hir akan manzo Allah ya sa masu mutar sannan kuma wannan mimbari ba za ta yi shiru ba matukan bara a daina taba Annabi Muhammadu ba kuma muna ƙara ba malam Junaidu goyon baya da irin hujjoji da dalilai wannan shine dariƙa domin dariƙa shine hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man tabani ba muna magana ne da shafi faɗi ba kada kai kai ta sirri kai ta kawo labaran ƙarya an ce to alhamdulillah dukkanin mun nan alhamdulillah kowa an san daga yanda yake dukkanin magana da za a ji a bakin magana ne mai kyau amma magana da za a ji a bakin dan tasha sai dan tasha yasa Allah yake cewa al khabisatu lil khabisin wa tayyibatu lit tayyibina ko Allah yake faɗa mana cewa wa tayyibuna lit tayyibati karshe ubangiji a ayan ce ta mana ulaika mubarra'una mimma yaqulun wannan wanda kake ji ana ta musu sharrin sun barranta da wannan sharrin da ake musu magana na na karshe don cikin sirri daga malamai kuma a takaice son zancen shi ne jama'a kar ni mamaki kar ni mamakin cewa wai mu yanzu mun zauna a kan wato gwadaben da shi ne haƙƙin mu kare annabi muhammadu wasu kuma suna kan gwadaben haƙƙin su shine kwarzani manzon Allah da iyayen annabi muhammadu wannan ba abin mamaki bane abinda Allah ya nuna mana alqur'ani ta nuna mana cewa duk wanda zai taɓa iyayen manzon Allah kada ka yi kunkunto cewa ina yake koma suran alqur'ani da ta ga maka in ka koma suratul kalami zaka Allah yace wala tuqi kullu khallatin mahin hammadin masha'in binamin manna'in lil khairi utillin bada zalika zalim menene zalim ne kan shi kenan Allah ya kiyaye subhanakallahu wa bihamdika
Allah ya saka wa malam su dan gidan shewa mu shewa do da alkhairi shi kuma malam shewa do muna ƙara masa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara ja mana kwanansa tare da maulan mu shewa dai Usman Bauchi radiyallahu anhu daman na ga mu kuma annasur cewa ba yana tsaya ga mu ku cewa waye shi ba yanzu Allah ya saka masa da alkhairi yanzu kuma na mu saurari malam Zaraddini shi ma ya ga mana abin da ya zo mana da shi akan Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أتملان أكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة المسلمين آه إيا يوم دسي ونن وجه abokanan iyayenmu da mai girma dan lawan da shakan majiyar da sauran manyan malamai da suke wannan waje yana jira ta da sauran ta addinin musulunci yayi assalamu alaikum dan uwa mu ƙara godiya wa Allah subhanahu ta'ala da Allah ta'ala ya hada mu da Sayyidi Sheikh Man Junaidu Allah ya ji kan yayan sa Sheikh Mal Ibrahim Zafi a tare muka karatu da shi a wajen Sheikh Mal Ibrahim Zafi Allah ta'ala ya masa rahama dan uwa akwai tambayar da aka yi wa Sheikh Man Junaidu a game da abin da ya shafi mafarki na bayin Allah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin Sahih Bukhari har mafarkin manzo Allah ma ana yi a cikin sahih bukhari hadisi na dubu shida da ɗari tara da tasa'in da uku an samu hadisi ne ke cewa ayi haƙuri abu gudunar karanta hadisi yake cewa haddasana abdanu akbarana abdullahi an yunus an zuhri haddasani abu salma anna abu hurairah yace wannan hadisi ya samu daga wajen abi hurairah babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi abi hurairah ana kiransa abi hurairah saboda yana zuwa da kulliya a bayansa ta fadan manzon Allah sai sallama shi kiransa Abu Huraira ma'ana babar yar karbar kuliya sai aka yi nasab a wajen malaman larabci yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Huraira nan fa na daga cikin sufaye fa wanda ibn taymiya yake cewa daga cikin ahlus sufayin nan suka da su kullun sa tare da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama abu hurairah yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'ani fil manami fa sayarani fi waqati wa la tamathal shudanati abu hurairah yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya ganni a cikin bacci yace wallahi da sanni ma kana zo na ma kawai kika da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yi wa Allah gwada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisan da yawa kurakuran da muka Allah ta'ala gabarta mana Allah ta'ala ya ja kwanan shi kamar Junaidu sauran sauran gurbin da suka da su wannan taro kuma muna kira gare ku da Allah ya zamanto abubuwan da aka rantar da mu inna kada zamanto a ce mun jina koyi mun watsar ya zamanto a ce abubuwan da muka karanta na ladubai da akalatu alfadila akalakul hamida ya zamanto a ce bayan ramadana ya zamanto a ga muna dabbaka su idan ba ka ba kun ga kenan ya zamanto kenan ba za mu samu ladan abin da muka saurara ba to assalamu alaikum rahmatullah
Allah ya saka wa malam zarajini da alkhairi saboda dan ya abun abu gujira Allah jama'a darin ka takeice saboda wayanda suka zo daga azare din nan suna so za su sake koma cikin daren nan yanzu dan ba abun magana ma Alhaji Salisu da sarkin yakin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kowa ya sani jajirtacce ne a cikin das wanda duk shekara maulidi yakan siya rakumi da abubuwa da ado da yake wa mutane shi dai kawai dan da an ji an za gari a garin da da an da wannan rakumin shi ba nasa bane aka raba wa masoya ne Allah ya saka masa alheri bismillah akram ayala
Assalamu alaikum warahmatullah. Mu dai an gabatar da mu ba abin da zamu yi cewa saboda akwai iyayenmu a nan akwai ko manya-manyan malamai sai dai mu yi godiya ma Allah da ya halatta da ya kawo mu cikin wa'annan bayan Allah muka samu kanmu a ciki duk wannan ba abin alfahari ne a ce kai ma ka samu kanka a cikin masoya manzo Allah to muna godiya ma Allah ba abin da ban iya kamanta abin da farin cikin da ke cikin zuciya na samun kai na wannan waje ba to mun gode wa Allah duk wanda ya zo na Allah ya saka mu ya saka mu da annabi Muhammad albarkatan wannan tafsiri da muka yi alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka Allah
Allah ya saka ma Alhaji Salisu da alkhairi sarkin yakin ma'aiki yanzu dan ba abun magana wa limamin masallaci Mala Ibrahim shi ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم farkon bayani na ‘yan uwa musulmi ina miƙa godiya ta ga Allahu subhanahu da ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan guri ma'ana wannan masallaci mai albarka a kuma wannan wata mai albarka ma'ana guri majalisi na fassara alkur'ani mai girma alhamdulillah mun gode wa Allahu subhanahu da ya ƙaddara muka kawo ƙarshen na wannan shekarar lafiya. muna fata wannan abun da muka karanta Allah Ubangiji ya ba mu ikon amfani da shi bayan haka yan uwa musulmi kamar yadda waɗanda suka gabace ni wasu ke bayyana farin cikinsu a baki cewa ba su iya iyakace farin cikin da suka yi a cikin zuciyansu to nima ina ne bin bayansu wannan farin ciki ni ma gani nake kaman ba wanda ya fi ne alhamdulillahi mun gode wa Allah muna ƙara roƙon Allah wannan bawan Allah da ya tsaya mana kan tafsiri alamu duk ya nuna tsayawan shi kansa ba iya nasan ba ne abun na Allah ne wannan Allah ne da ya tsaya mana kan wannan lamari tsayawan ya fi ƙarfin tsayuwanmu to muna godiya wa Allah subhanahu tun daga kan wannan bawan Allah wanda shine asalin mu'assasu na wannan guri wanda ya gina wannan masallaci ba za mu manta da mahaifinsa ba da Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah Allah ya ji kanshi Allah ya masa rahama shi kuma Allah ya bashi lafiya da dan uwansa dan maliki shi ma muna masa fatan alkhairi dukkan wani abun da ya gudana a wannan guri kusan shine akalan tafiya daga farkon abun har zuwa yanzu muna tare da shi to muna fata Allah ya ƙara mana irin su da dama Allah ya bashi lafiya Allah Ubangiji ya ji kan mahaifinsa ba za mu manta da babban malaminmu ba ma'ana shehinmu malam Ibrahim marigayi malam Ibrahim zafi da shi da mahaifansa Allah muna maka muna roƙonka Allah ka musu rahama Allah ka ji kansu malam Ibrahim duk wani abin da ya zo ɓangaren karantarwa a wannan masallaci shine mu'assasinsa dukkan kuma wanda yake zuwa ya tsaya ya ce wani abu ɓangaren ilimi to daga wajen su malam Ibrahim din ya samu wannan abu to alhamdulillah insha Allah matukar rayuwar mu da mu da waɗanda zamu biyo da su biyo bayan mu to zamu ci gaba da nuna musu muhimmancin yin addu'a ma malam Ibrahim da su waɗannan bayin Allah wanda suka assasa mana wannan guri dan uwa malam Junaidu ba abin da zamu iya ce masa sai dai mu ce Allah ya ƙara dafa masa kan wannan tafiya Allah ya ƙara dafa masa Allah Ubangiji ya wuce masa gaba, Allah ya ƙara wuce masa gaba. ‘Yan uwa musulmi abinda zan faɗa mana a taƙaice shi ne bayani na na ƙarshe, kamar yadda malam yake mana bayani. Dukkan abin da muka ji gwargwadon iko mu iyakacin mu ɗabbaka wannan abu a cikin zuciyarmu, ma'ana kar ya zamo daga yi mun zo mun tashi ko mun watsar da wannan abu. Alhalalu bayyinin wal haramu bayyinin. dukkan wannan gwalagwalan dalilai jauharorin dalilai wanda malami ta bayarwa a cikin wannan gari da ma wajen gari kowa ya gane ya san gaskiya ya kuma san ƙarya to muna fata dama rundunan gaskiya rundunan Allah ne rundunan ƙarya kuma na shaidanu ne to Allah ubangiji muna roƙonka ka ƙara tasiranta gaskiya ka karya ƙarya duk inda take Allah ya ne da kowa gidansa lafiya Allah ya saka mu kowa da alkhairi duk wanda ya zo Allah muna roƙonka ka kare mutuncin kowa Allah ubangiji ka ji kan iyayenmu waɗanda suka gabata wassalamu alaikum wa rahmatullahi
Allah ya saka wa maliman da alkhairi akwai yanzu da bawa shugaban kwamitin wannan masallaci ciyaman din wannan masallaci kenan baba idi shi ma ya tofa bakin
jama'a assalamu alaikum ni babban abin da zan ce a nan wato godiya wa Allah zan yi da Allah ya mana baiwan alhaji ɗan lawan hakimin das wannan arziki ne wanda Allah ya mana wannan anguwa ɗan lawan ya cece mu Allah ya sa kuma Allah ya cece mu duniya wa lahira samunsa babban albarka ne domin daga yanzu har mu ƴaƴanmu jikokinmu ƙarƙashin wannan masallaci na ɗan ɗarika a ƙarƙashin sa da mu rayu har abada Allah ya tabbatar mana da gaskiya gaskiya ne kuma ya bamu ikon binta duk wani munafiki da ke ƙoƙarin sa mana hali a wannan masallaci ubangijinmu Allah kafi mu saninsa ka nuna mana gazawarsa daga nan duniya har kiyamar Allah jama'a assalamu alaikum Allah ya kan malan zaki
Allah ya saka wa chairman din kwamitin wannan masallaci kenan da alheri Allah ya kara maka lafiya ga wani takarda da aka yi kuwa madadin zawiyan Tijjaniya Buroda Association of Nigeria Bauchi State Chapter ta ma ta aiko sakon bangajiyanta da kuma godiya da jinjina wa malam Allah ya saka maka da alkhairi wannan shine abin da muka zo abin nan dinmu na ƙarshe kenan tafsirinmu na ƙarshe kenan na wannan shekara sai dai mu ci Allah ya maimaita mana kafin mu ka abun magana wa malam ya mana addu'a gaba daya akwai sakon da muke so mu sake isarwa mutane akan maganan kwamiti na tafsiri a wannan masallaci muna so wani shekara ba mu so mu tsaya gidan rediyo daya yanda suke maganar cewa suna can suna can suna can ai muna nan ne to wannan gidan rediyo ɗayan albarkan nan ta ci sunan tan albarkan tunda ta albarka ta tafi yanda ma ba yi tsammani ba to muna so wata shekara akalla ce dukkan gidajen rediyon nan na jihar Bauchi da muke da shi ko ina a rinka jin malam a ciki to shine a maimakon haka muke ƙara neman yan kwamiti wanda suke son shiga cikin kwamitin tafsiri to in malam ya addu'a za su iya zama mu dan tattauna na ɗan mintuna kaɗan kafin a watse wannan shi
jama'a mu ce alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya muku bukatunku ya biya mana gaba daya albarkan manzon Allah duk bakin mu da suka zo Allah ya mai da su lafiya duk wanda ke da bukata Allah ya biya masa duk wanda ke da ciwo Allah ya yaye masa duk wata ciwo ta zuciya da take nisanta mu da halaran ubangiji Allah ya dauke mana Allah ya kara mana taraki Allah ya kara mana tadalli albarkan manzon Allah kuma kamar yadda aka faɗa insha Allah zamu ga bayan sallah lokacin da zamu daura karatun mu na ashifa bi ta'rifi hukukil mustafa wanda muna saka tsammani insha Allah akwai kwamitin da za su dauki nauyin duk asabar ya zamanto in an yi karatun juma'a ana saka karatun ranar asabar sannan akwai ɗaya daga cikin masoyan wannan karatu wanda shekaran jiya ya kira ni a waya muka zauna da shi ya ce ya ɗauki alkawari tun daga bana insha Allah shi dai saka karatun nan a gidan TV shekara mai zuwa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi duk masu bukata Allah ya biya duk kuma masu hannun gudumawa da taimakawa wajen karfafa wannan tafiya to kada ka raina abinda zaka karfafa da shi ka shigo ayi tafiyan da kai wannan shine jihadi akwai abin da wuridi ba zai kai ka ba irin wannan aiki shi zai kai ka dan haka mu dage mu yi kokari Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya bukata zawiyan gidan balabari Allah ya saka musu da alheri ba abin da mu ce sai dai Allah ya ji kan khalifa Allah ya ji kan Shehu Malam Ali khalifa kuma Allah kara masa lafiya yan uwansa duka Allah ba su lafiya duk zawiyoyin mu na Bauchi kalifofin shehi gabar da yamma kudu da arewa Allah ya saka ma kowace zawiya da alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina murna ina murna ina farin ciki bakin mu nagode nagode mun gode gidan rediyon albarka Allah saka musu da alkhairi Allah biya musu bukata MG Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukata mun gode ma kowa Ibrahim Suwito Allah saka musu da alkhairi suna da yawa wanda suka kawo taimakon sun mala'iku idan da a kirga mala'iku ma ai ina ga abun ba zai kirgu ba mala'iku ma da hannunsu cikin al'amarin da kahariyansu ake al'amarin yanda aka yi ta kokarin dakile mu inda ba dan da mala'iku da kuma ikon Allah cike ba da tunin ba dakile mu ba to waya aballahu Allah ya ki eh Allah ya ƙara kusanci Allah ya biya mana bukata duk bakin mu mun gode wanda suka zo daga Gwaram wanda suka zo daga Das wanda suka zo daga Azari wanda suka zo daga Jigawa dukka wanda suka zo daga nesa kowa Allah mai da shi gida lafiya na gode na gode mun gode mun gode mun gode Allah sada mu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a ci gaba da yawan ibadu bayan sallah kuma kar ya zamanto an zame an rore bayan sallah zamu ci gaba da muhadarori a masallacin nan daga lokacin da mutum ya ji labari to maza sai ya garzayo ayi gwagwarmayan tare da shi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya mana bukata wala mu shewa Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dhanbin tubna ilayka minhu thumma udna fihi wa nastaghfiruka min kulli ma wa'adnaka bihi min anfusina thumma nabtulaka bihi ونستغفرك من كل عمل أردنا به وجهك فقال لنا فيه غيرك ونستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أذنبناه في ضياء النهار أو سواد الليل أو سر أو علانية يا عليم يا حليم اللهم يا الله صل وسلم على مظهر الألوهية عين مرتبتها وسرها صلاة تأخذ بها مجامع قلوبنا إلى كمال معرفتك الإيانية الشهودية كي نترك في شهود الكمال الذاتي دائما أبدا سرمدا كي نهذا في المشاهد الذاتية والأفعال الذاتية والأقوال الذاتية والمعارف الذاتية والجمال الذاتي والجلال الذاتي جذبا في سهو مع مشاهدة حقيقة حقيقة حقيقة حقيقة الحقيقة حتى صار الحقائق كلها مجازا بالنسبة إلى مثلنا يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ميرة الجلال والإكرام